بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah subhanahu wataala da ya hada mu a wannan yammaci na asabar 23 ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1433 wanda daidai da 11 ga watan 8 shekara ta 2012 yau za mu tashi insha Allah a aya ta 203 ko suratul baqara wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat kuma ko ambaci Allah a kwanakin nan kididdigaggu lissafaffu sanannu wato su ne ayyamu tashriq wadda muka yi magana a kansu Allah ce faman ta'ajjala fi yawmain wanda ya gaggauta a cikin kwana biyu wato ya so ya fita bayan ya yi aikin da ake yi a aikin haji a zaman mina ranar sha ɗaya da kuma sha biyu wato ya fita ran sha biyu ga wata fala isma alaihi babu laifi a kansa ba zunubi wa man ta'akhkhara wanda kuma ya jinkirta ya kai sha uku ga wata shi ma fala isma alaihi babu laifi a kansa liman taqa ga wanda ya ji tsoron Allah wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsharun kuma ku bi dokokin Allah ku ji tsoronsa kuma ku sani cewa lalle ku za a tada ku zuwa gare shi malam sa'adi yake cewa ya amuru ta'ala bi dhikrihi fil ayyamil ma'dudat Allah madauki na umarti yana umarni ayi wato a ambace shi a waɗannan kwanaki wahiya ayyamut tashriq ath-thalatha sune kwanakin nan guda uku da aka fi sani da ayyamut tashriq ba'adal idi wato wanda suke zuwa bayan idi nan goma ga wata shine idi kwanaki uku masu binsa shine 11 da 12 da 13 dan me limaziyatiha wa sharafiha saboda wato yadda suka bambanta da sauran kwanaki Allah madaukaki ya fifita su kuma da darajar da ya sa a ciki wa kaunu baqiyati ahkamil manasiki tuf'alu biha kuma saboda kasancewar abin da ya rage na ayyukan wato ibadar aikin haji ana aikata su a cikin waɗannan kwanaki wali kaunin nasi adiyafan lillahi fiha kuma saboda kasancewar bayan Allah baƙi ne ga Allah a wannan kwanaki ɗin suna zaune ba gari ba ne ba wuri ne da aka sani ana zama ba tantuna ne aka yi a mutane kowa ya samu wuri ya zauna kaga wannan baki ne na Allah Allah ne ya aje su a wurin ba dan Allah ba da basu zo ba yau shine abin da yasa ya kira su bakin Allah wali hadha harrama siyamaha don haka ne ma aka haramta mutum ya azumin nafila a waɗannan kwanakin tunda ya zo a hadithin manzo sallallahu alaihi wasallam kamar da zai kawo mana yace falidhikri fiha maziyatun ko fal- na'am falidhikri fiha maziyatun laysat li ghayriha a mutum ya ambaci Allah a waɗannan kwanaki yana da wato matsayi na musamman matsayin da wato sauran kwanaki ba su same shi ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama yace ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah su kwanakin tashriqi kwanaki ne na ci da sha da ambatan Allah wannan shine aikin bayi a wannan lokacin a ci abinci a sha abin sha na halal sannan kuma a ambaci Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa aka hana mutum yin azumin nafila sai dai idan zai azumin waɗancan kwanaki uku na a, hadaya idan mutum bai samu yanka ba sai ce wa yadkhulu fi dhikrillahi fiha dhikruhu inda ramil jimari daga cikin abubuwan da za a lissafa su a cikin zikirin Allah a wannan kwanaki uku shine ambatan Allah da ake yi lokacin jifan a, majefan nan guda uku da ake jifa wa inda zabhi hakanan ambatan Allah lokacin yanka wa zikirul muqayyad da kuma zikiri da aka kayyade shi aqibal fara'id a ƙarshen ayyukan farilla kaman ƙarshen sallah zikirin da mutum zai bayan sallah bal qala ba'dul ulama ce kai wasu malaman ma sun ce innahu yustahabbu fiha at-takbirul mutlaq hakanan kabbarori kawai waɗanda ba wani kaidi mutum yayi yawan kabbarori a su ma ya halatta mustahabbi ne mutum yi shi ce kal'ashir kamar guda goma misali mutum ya yi takabbarori kamar goma ko makamancin haka walaisa bi ba'idin ya ce wannan kuma ba wani abu ne mai nisa ba ma'ana za a iya ɗaukar sa daga wannan aya ɗin ba matsala to Allah subhanahu ta'ala ce faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggawa a kwana biyu ai kharaja min minan wa nafara minha qabla ghurubi ash-shams al-yawm ath-thani wato mutum ya fita daga mina in an ce na fara fiha ba wai ya gudu ba ma'ana dai ya fita daga mina qabla ghurubi shamsil yawm athani kafin faduwar ranar rana ta biyu ma'ana rana ta biyu an ce rana ta biyu ana nufin a cikin ayyamu tashriq tunda guda uku ne da sha daya ita ce rana ta farko sha biyu ita ce rana ta biyu sha uku rana ta uku don haka kafin faduwar rana ta biyu ran sha biyu ga wata duk mutumin da yake son ya gama aikin hajjinsa a zaman mina ya kare shi zai iya zuwa daga lokacin zawali ya yi ce zawali shi lokacin da rana ta gota daga tsakiya lokacin da ya halatta a yi jifa kenan yauwa idan mutum ya je jifansa to ya samu dama ya fita yauwa zancen dama shine kada mutum ya zauna har magariba ta yi masa yana nan sai idan yana kan hanyar fita ne in yana kan hanyar fita ko da magarba ta yi masa yana cikin mina ba komai amma in yana da niyyar ya zauna a mina ya ƙara kwana to wannan kada ya bari amana in yana da niyyar ya fita a wannan lokaci kada ya sake kwana to lalle kada magarba ta yi masa yana zaune ashe masa yana yin abin da ya ga dama mana ko ya zauna yana wata ibadar ko zikiri yana zaune amma in akan hanyar fita ne sau da yawa mutane suna samun matsaloli duk shekara bal yana cikin sababin da za ku je iyasa ana samun dacen kafin a gyara wurin jifa ana samun mace-mace ai za ku ji ana ce wata shekara mutane da yawa sun mutu babban sababin da yake jawa a mutu shine a cinkoso yana yawa ranar goma sha biyu ga wata saboda masu gaggawar su fita suna son su fita kuma lokacin fara jifa shine lokacin azahar to daga wasu tun karfe 11 za ga gurin ya cika ya an yi cinkoso a gurin sha biyu tana gotawa da wani abu zawali kenan yayi to za ga mutane fu an kama wannan cinkoson yana sawa a sami wasu wato a tattake su wasu su rasu sannan kuma tsoron kada mutum ya zauna a shema amina har rana ta faɗi idan rana ta faɗi masa to zai sake kwana shi kuma yana so ya fita yau to wannan ta sa sai a samu cinkoso har la'asar ka ga wurin ya yawa sai ka ga to ana samu ana rasuwa to amma yanzu alhamdulillah an gyara wurin hawa wajen hudu ko biyar yadda ko ina mutum ya zo kuma an tsara kowace hanya ta inda mutum ya zo ba ta nan zai koma ba ba dama masu dabiya sun yi jifa suna dawowa a yi karo duk wannan babu kawai kowa ya jifa ya wuce wannan ya jifa ya wuce da haka da wahala yan shekarun nan zaka ji shiru ba wanda ake cewa ya rasu Mm, to Allah ƙara taimakawa to abin da yake jawowa duk mutumin da yake son ya fita ran 12 ga wata to kada rana ta yi masa shine abin da yake nufi qabla ghurubi shamsi al-yawm ath-thani to saboda wannan abin da akan samu malamai sukan bada fatawa dan ana yawan tambayoyi akai ni ne na kama hanya zan fita ina fita ban fita daga mina ba sai aka kira sallah to yaya sai na dawo na sake kwana malamai suke ce a'a in ka fito da niyyar dama ka kama hanya ka yi jifanka a hanyar ne baka gama fita daga wurin ba sai rana ta faɗi ba komai ci gaba in ma wani abu kamanta za ka je ka ɗauko tun da dai kayan niyyar fita suka ce duk ba komai to alhamdulillah abubuwa yanzu sun yi sauki to sai ce fala ithma alaihi duk mutumin da ya fita daga sha biyu ga watan nan to ba laifi a kansa wa man ta'akhkhara haka wanda ya jinkirta ya ƙara kwana ɗaya bi an bata biha lailatal thalithi a ya kwana a dare na uku warama min al-ghadi kuma da safiran sha uku din yayi jifa fala ithma alayhi shi ma babu zunubi a kansa wa hadha takhfifu min Allah ta'ala ala ibadihi wannan tausasawa ne da sauƙaƙawa ga bayi daga Allah subhanahu wa ta'ala fi ibahati kilal amraini da Allah maduki ya halatta musu waɗannan al'amura guda biyu kowanne in kaga dama ka fitar ran sha biyu in kaga dama ka jinkirta har ran sha uku walakin min al-ma'lumi sai dai kuma abu ne sananne annahu idza ubiha kilal amraini in har aka halatta abubuwa guda biyu fatta'akhuru afdal tunda an ce duka guda biyun sun halatta to sai a duba a gane sai fatta akhuru afdalu ka jinkirta ka kai ran sha uku ga wata shi yafi don me ya annahu aktharu ibadatan domin ibadar ka ai ta karu kaga dole akwai fifikon kwanan nan yana samar da fifikon yawan ibadar da kai a wurin ka ko a ce ka ƙara ibada wannan ya nuna cewa a ƙarin ko jinkirin yafi daraja kuma banda wannan ma kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine hajjin sa daya a rayuwa kuma sha uku din nan ya fita ba sha biyu ba amma saboda nassin alqur'ani ya halatta a fitaran sha biyu ba matsala mutum ya fita sha biyu kuma an yi nassi akan kore zunubi ma'ana baka da laifi dan ka fita yace walamma walamma nufiya alharaj yayin da aka kawar da aka kore wato wani wata damuwa ko kunci ko laifi قد يفهم منه نفي الحرج في ذلك المذكور وفي غيره mutum zai iya fahimtar an kore wannan wahala ko an kore wannan laifi cewa babu laifi a abin da aka ambata da kuma wani ma wanda ba ambata ba sai ce wal hasilu abin da a takaice abin da zamu fahimta dai annal haraja manfiyun anil mutaqaddimi wal mutaakhir faqat yawa abin da yake nufi shine kada mutum ya kiyasin wasu abubuwan daban ya shigo da su cikin wannan abin da aka ɗauke wa laifi aka ce babu laifi a kai abubuwa guda biyu aka yi nassi akan cewa ba laifi da me da me mutumin ya fita ran sha biyu ko kuma mutum ya fita ran sha uku to kada mutum ya kiyasin wani abin kuma ya shigo da shi shi ma ce shi ma ba laifi fala isma alaihi nan gu biyun nan aka faɗe ta to iya nan mutum zai tsaya shine abin da ke nufi mun gane wannan yawwa shine sai ce faqat a qayyadahu bi qawlihi ya sa masa kaidi da yake cewa liman ittaqa ai ittaqallaha fi jami'i umurihi duk mutumin da ya ji tsoron Allah a cikin al'amuransa baki daya wa ahwalil hajji musamman kuma a lokacin haji faman ittaqallaha fi kulli shay'in duk mutumin da ya ji tsoron Allah a kowanne lamari nasa hasala lahu nafyul haraj fi kulli shay'in mun fahimci abin kaidin nan da yace liman ittaqa to nafyul ithmi innama yakunu ay innal ithma yakunu manfiyan liman man لمن فعل ماذا لمن اتقى اتقى الله في جميع أموره اتقى الله في أحوال حجه واتقى الله تبارك وتعالى في سائر أمره إما في الحج وإما في غير الحج معنى أبن أكي نفي wannan cewa liman ittaqa din kaidi ne da aka sa cewa wancan kore laifi da aka ce babu zunubi to an kore zunubi ne akan wa akan iya wanda ji tsoron Allah in mutum bai ji tsoron Allah ba bai daina saban Allah ba to baya cikin waɗanda yake fala isma alaihi la isma tana akwai isma a kansa mun gane yawwa shine abin da yake nufi sai ki cewa faman yattaqallaha fi kulli shay'in duk mutumin da ji tsoron Allah cikin wani abu hasalu lahu nafiyul haraj fi kulli shay'in cikin in ka ji tsoron Allah a komai da komai to ba ka da laifi a komai da komai na aikin hajinka wa man taqahu wa man ittaqahu fi shay'in duna shay'in amma wanda ya ji tsoron Allah a wani abu bai saba masa ba amma kuma bai ji tsoron Allah a wani abun ba ma'ana a wani gun yayi da kyau bai saba ba wani gun kuma ya saba wa Allah to kana aljaza'u min jinsil amal sakamakonsa zai zama shi ma daidai da irin aikin da ya aikata ma'ana can za a ɗauke masa laifi saboda bai laifin ba nan kuma za a ba shi laifi saboda ya yi laifi kaga adalci kenan yau don haka wannan kaidin a daidai ne yana nan yana da mafhumin a fahimce shi sosai sannan Allah madauki ce wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku bi dokokinsa ta hanyar me bimtithali awamirhi bin dokokin Allah wajtina bi ma'asihi da nisantar a zunubi duk abin da yake saban Allah ne a nisance shi wa alamu kuma ku sani annakum ilaihi tuhsharun cewa ku ana tara ku a da ku zuwa ga Allah ma'ana za a tattara ku baki daya ku koma ga Allah subhanahu wataala famujazikum bi a'malikum kuma shi Allah mai saka muku ne ga ayyukanku famanittaqahu a wajada jaza'a taqwa indahu duk wanda ji tsoron Allah to zai samu sakamakon takawa a gunta duk kuma wanda bai ji tsoron Allah ba to Allah zai masa uquba uquba mafi tsanani don haka sai ce fal ilmu bil jaza'i sanin cewa akwai sakamako yana cikin manya-manyan abubuwan da suke sa mutum ya takawa mun fahimci wannan zancen duk mutumin da ya san za a tsaye da shi a bashi sakamakon aikinsa a duniya ai wannan tunanin wannan ilimin na cewa za a tada shi a kai shugaban Allah maɗaukaki ya kamata ya sa masa tsoron Allah a duk abubuwansa ya zama cewa yanayin abin da Allah zai yarda da shi zai ba shi sakamako mai kyau kada ya je gabansa kuma ya zama cewa tun da bai aiki mai kyau ba bai ji tsoron Allah ba Allah zai masa uku ba mun fahimci wannan yawwa shi yasa ya ce wa alamu domin umarni ne na cewa ku sani wa alamu annakum ilaihi tuhsharu yawwa cewa ku sani cewa lalle za ku koma zuwa ga Allah kuma zai muku sakayya to shine sai ce falihaza haffa ta'ala alal ilmi bidalika shi yasa Allah ya kwadaitar a san haka domin wannan ai wa alamu din umarni ne a sani ko yawwa tunda an ce an bada umarnin kusa ne fa cewa za a tara ku ku koma ga Allah to wannan ilimin yana da amfani wajen sa maka tsoron Allah din sai ka ji cewa to tunda ko lalle zan koma ga Allah subhanahu wataala bari in dage in ji tsoron sa kuma in yi abin da ya ce sai Allah subhanahu wataala ce wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya daga cikin mutane akwai wanda maganar sa a rayuwar duniya ai al muta'alliqa bil hayatid dunya tu'jibuka ma'ana maganar sa ta duniya za ta burge ka a nan duniya in ya zo gaban ka yana tsara zance yana gyara shi ya kawata shi ya masa ado ya ce ai muna nan muna tare da ku ai kullum komai ma da mu ake yi kaza da kaza to daga cikin mutane akwai masu irin wannan halin za mu ji ƙarshen sakamakon a malamai suna cewa wannan khitabin wa minan nasi man yu'jibuka an kawo kaful khitab ta wanda ake yi magana suka ce wa ake magana da shi in ma ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ana gaya masa a cikin mutane akwai munafikai da za su rika zuwa wurinsa da kyakkyawan zance a alhali zuciyarsu ba tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama take ba wasu kuma suka ce ana nufin kullu man ya ta'atta an yi khatab duk wanda ya dace dai a yi masa magana ya shiga ma'ana duk wani mumini ya shiga wasu malaman suna cewa wannan din shi yafi ma'ana ya zama a sa kowa da kowa din ya shiga ba iya manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama domin shi masu masu munafinci masu yaudara suna zuwa su yaudari mutane ne da haka mutanen da ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba sun fi bukatar su mai da hankali su kula da masu zuwa musu da surutu fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake wahayi ake masa aya za ta sauka ta tona asirin mutane mun fahimci abun yawwa wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yafi bukatar a ce ya kiyaye ba kowa zai yadda da zancensa ba masu zuwa su gyara zance su nuna ana tare ana kaza ana kaza alhali a zuciya ba haka ake ba ya kamata mutum ya kiyaye yawwa shine abin da ke nufi wa minan nasu man yu'jibuka suna cewa a larabci idan abu mai kyau ne ya baka sha'awa sai a yi amfani da a'jaba daga nan aka samu yu'jibu shi yasa domin fi'ilin ruba'i ne a'jabahu yu'jibuhu mutum zai ce a'jaba ni qawlu fulani kai maganar wani ta burge ni shine ma'anar a'jaba ne in kuma magana ce marar kyau sai a amfani da ajibtu ajibtu min qawli fulani kai magana wani ta ban mamaki saboda me saboda inkarinta yawa galibi a larabci haka ake amfani da su a qauluhu fil hayati dunya fadin Allah su fadin mutumin shi wannan mutumin daga cikin mutane akwai wanda zai zo maganarsa a duniya zaka ga ta burge ka wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi kuma ya shaidar da Allah akan abin da ke cikin zuciyarsa na malamai sun ce yana da fassara biyu ko dai abin da ake nufi istimraruhu ala nifaq ko kuma tabbas ya ba da labarin ya ce wallahu ya shahadu kaza da kaza mun fahimci wannan misali abinda ake nufi ko dai ya zama bayan ya yi maganan nan mai daɗin baki ya ce kaza da ya ce kaza ya ce kaza ai muna tare da ku ai duk abin ma da ake muna ji kamar suna cewa wannan kissar ta faru akan al-akhnas ibn shuraiq wasu malamai suna faɗin wannan cikin asbabun nuzul asali sunansa ubay amma ana ce masa al-akhnas wai saboda ran da aka yakin badar yaki shiga cikin kafirai bai shiga cikin kafirai an yaki musulmi da shi ba shine ake ce masa khanasa ay ya buya shine ake ce masa al-akhnas sai fi shahara da al-akhnas ibn shuraiq suna cewa a kansa aka saukar da wannan yazo yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai muna tare da ku kaza da kaza da kaza alhali sai ya koma kuma yana yaudara yana sukan musulmi yana faɗin maganganu marasa kyau kuma yana da baki irin na jayayya sai yasa kamar da zamu zo mu ji siffofin duk da dai mun san manhajin malam sa'adi kamar yadda bai saba kawo asbabun nuzul ko yace saboda kaza aka saukar da wannan ba shi yasa bai kawo mana wannan ba wasu malaman tafsiri sun faɗi wancan din a sai yake cewa wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi suka ce ko abin da ake nufi ko na farko shine abin da ake nufi da yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ay istimraruhu ala an-nifaqi li'anna Allah ya'lamu annahu kana munafiqan ma'ana dogewarsa akan munafinci kamar Allah maɗauke ce mana ne daga cikin mutane akwai wanda zai zo maka da daɗin baki in yana magana a nan rayuwar nan tasa ta duniya Allah kwa ya san shi munafiki ne mai dogewa akan munafiki shi ne fassara wannan ta farko an fassara da istimraruhu ala nifaq in kuma aka fassara da cewa shi mutumin shine yushhidullah kaga anan akwai fi'ili ruba'i ko muta'addi shine yushhidu mun san akwai bambanci tsakanin shahida da kuma ashhada in an ce shahida fulanun bil amri ko shahida al amra wane ya shaida lamarin mun gane wannan yawwa a shi ma muta'addi din ne wannan kuma in aka ce ashhada a shaidar da wani ma'ana aka kafa wani a matsayin shaida shi ne ma'anan ashhada to wanda aka faɗa ita ce wannan ta biyu wa yushhidu Allah shi yasa Allah lafzul jalala zama mai mansubi saboda maf'ulun bihi ma'ana saboda daɗin bakinsa zai zo ya ce ana tare da shi har ma yana buɗe baki yana cewa ai Allah ya sani cewa ina tare da ku shine ma'anan wannan yushhidu Allah din ma'ana ya sa Allah a matsayin shaida gare shi cewa abin da ya faɗa gaskiya ne wa huwa alhali kuwa shi aladdul khisam mai tsananin husuma ne in ya juya bayansa mun fahimci abin yawa zai zo da baki mai daɗi ya ce a komai ai gashi gashi da ma mun yadda ai duk abin da ake tare ake kaza da kaza amma kuma in ya juya da zagi da munafinci da kulle kulle da kulle da shiga nan da fita nan ayi wa musulmi abin da ba daidai ba to wannan shine abin da ake faɗi na fata mun gane abin yanzu ko istimraruhu ala nifaq إثباتا لأن الله تعالى يعلم نفاقه كوكما كونه يدعي أن الله يشهد له شنو معنى كودي معنى شوى ألا ياسن بزي غشي با شي منافقين شي wancan mutumin ko kuma a mutumin da kansa shi ke shaidar da Allah yana gaya wa mutane kamar ya rantsi tunda yana fani da shahada a matsayin rantsuwa ko a idza ja'aka almunafiquna ko qalu me nashhadu ba annaka ba innaka saboda dama inna ake amfani da ita in ana rantsuwa baka cewa wallahi anna sai dai ka ce wallahi inna shi yasa kaga shahada nan a matsayin rantsuwa ne nashhadu innaka la rasulullah sai Allah kuma shi ma ya musu rantsuwa wallahu ya'lamu innaka shi ma ne ya amfani da ilmi a matsayin rantsuwa wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun mun fahimci abin yau da haka shahada nan bi ma'ana a rantsuwa duk da nan abin da ake nufi ya kafa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Allah a matsayin shi ne mai shaidar da abin da yake cikin zuciyarsa alhali kuwa ƙarya yake yi wa huwa aladul khisam sai ce wa idza tawalla in ya juya baya sa'a fil ardi yana dawainiya a bayan ƙasa yana kokari li yufsida dan yayi barna fiha a cikin ƙasa din wa yuhlika kuma ya halaka alharsa kayan noma wa nasal da dabbobi wallahu la yuhibbul fasad Allah ko baya san barna tunda baya san barna kaga baya san mabarnata ko yawa kaga wannan ashmal in aka shigar da fi'ilin Allah baya san aiki kaza to ya nuna kenan me yin aiki kaza ma ba a san sa da ce aka yi baya san mufsidin sai lokacin da suka yi ifsadin ko ba haka bane yawa amma da aka ce ba a san barna to a kowanne yanayi Allah subhanahu wataala baya san barna kuma baya san masu yin barna sai ce wa idza qila lahu taqillaha in aka ce da shi ji tsoron Allah mana kai ko bawan Allah ka daina wannan abu akhadhathu al'izzatu sai buwaya da girman kai bil ithmi da cikin sabo ta dauke shi ga girman kai ga sabo dan me za a yi masa nasiha ma'ana da ka ce masa ji tsoron Allah sai ce shi da yake aikin alheri domin dama ai yana ganin cewa gyara yake yi ko yawwa Allah madauke ce fa hasbuhu jahannam wutar jihannama ta ishe shi ta isa wala bi'sal mihad kuma tir da ita a matsayin makwanci mashimfiɗi inda mutum zai kwanta ya huta tir da ita ma'ana ta yi muni a matsayin cewa ita ce makwanci gare shi makoma gare shi to malam sa'ad yake cewa lamma amara ta'ala bil ikthari min dhikrihi yayin da Allah subhanahu ta'ala ya umarni a yawaita ambatansa wa khususan fil awqatil fadila musamman a lokuta mafi wato mafifita alladhi huwa khairun wa maslahatun wa birrun wanda shi ambatan nan nasa inda yace alladhi yawa ba ba al-ayyam din ba eh yana nufin zikirhu yawa shi kuma wannan ambatan Allah alheri ne maslaha ne da'a ce wani abun alheri ne na addini akhbara ta'ala bi hali man yatakallamu bi lisanihi wa yukhalifu qawluhu wa yukhalifu fi'luhu qawluhu to nan sai Allah maɗauki ba mu labarin mutumin da zai zo maka da daɗin baki yana magana da harshensa alhali aikinsa yana saba wa maganarsa bakin daɗi gaɗau wato kana ji ka ji daɗin baki ya iya magana amma kuma aikinsa ya saba ma wannan abin da bakin yake faɗi kamar da Allah maɗauki ba da labarin dama munafikai ko menene yake cewa وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم in ka gansu jikinsu zai baka sha'awa duk abin da ake so ga ado mai kyau ga magana ga iya komai da komai da ake so in suka yi magana ku zaka ji ba mutumin da zaka saurara sai su saboda sun iya tsara zance to haka munafikai suke wannan kuma ba nufin daga an ga mutum ya iya zance a ce masa munafiki ba haka ake nufi ba eh amma dai galibi shi mai munafinci baya so ya bari ba a yadda da shi ba so yake sai ya matso gaba ya kutso kansa gun sama gaba daya da wahala kaga mai munafinci ya koma gefe kawai yayi shiru so yake sai an yadda da shi wannan matsowa kusan dan a yadda da shi ita take tona masa a gano cewa ba ƙarya yake ba mun fahimci abin yawwa amma wanda dama bai damu ba za ka komawa gefe zai ya ta sharrin sa shi kadai amma kokarin ya gamsar da kai cewa fa yana tare da kai shi zai sa ya matso kusa ya ta surutu ya ta surutu har zancensa ya burge ka garin nan kuma a nan za a gano a yadda wato ainihin hakikar zuciyar take Allah kyauta to sai ce fal kalamu shi zance imma an yarfa al insana aw yukhfidahu dama haka zance yake kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi mutum zai magana da wata kalma bai san makomarta ba alhali kuwa in ya faɗe ta za ta kai shi saba'ina kharifan a cikin wutar jahannam can can wato tafiyar shekara saba'in wutar jahannam kalma sai mutum zai yi bai san nauyinta ba kawai sai saki baki ya rika faɗin komai da komai to bai san sakamakon ba zai iya kai shi ƙarshen wutar jahannam hakanan kuma kalma mai kyau musamman in ta dace da zuciya mai kyau ita ma tana daga dan adam in mutum yana da fasaha ana saurarensa in ba shi da fasaha ba a saurarensa ko ba haka bane yawwa to shine abin da ke nufi zance yakan daga mutum kuma yakan sauke shi faqala sai Allah madauke ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yu'jibu ka qawluhu qawluhu nan shine fa'ili ko man yu'jibuka qawluhu wanda zancensa yu'jibuka yana burge ka fil hayati dunya a rayuwar duniya ai idza takallama raqa kalamuhu lis-sami'i idan yayi magana to maganarsa tana yin kyau a gun mai sauraro raq ma'ana abu mai kyau yawa raqa lahu wa idza nataqa dhanantahu yatakallamu bi kalamin nafi'in in ya bude baki zai magana sai ka sa ran cewa zai magana ne da abu mai amfani wa yu'akkidu ma yaqulu ma yaqulu bi annahu yushhidu Allah zaka ga yana karfafa cewa a yana karfafa abin da yake faɗi din nan da cewa me yushhidu Allah ala ma fi qalbihi yana shaidar da Allah a Hausan nan kun fahimci me ake nufi shaidar da Allah hmm? kamar yadda faɗi sana raɗa zu me ma'anar ka shaidar da Allah ba wai ka sanar da Allah ka ilmantar da shi ka gaya masa abu kaza bai sani ba ka sa Allah shaida akan abin da ke zuciyarka shine ma'ana in an ce ashhadahu ai ja'alahu shahidan ma abin da ito ita ake nufi anan mun fahimci abin yawwa ma'ana zai zo yana gaya wa mutane ce aini Allah ma ya san zuciyata cewa da gaske nake gaya muku abin da nake faɗi mun gano wannan shine ma'anar yushidullah Allah kyauta to shine sai ce bi an yukhbira ya bada labari ga fassarar nan wato ya ce annallaha ya'lamu anna ma fi qalbihi muwafiqun lima nataqa bihi shine ma'ana yazo ya ce ai Allah ya san abin da na faɗa muku dinnan haka yake har zuci to wannan alama sake ne yace wa huwa kadhibun fi dhalika alhali kuwa makaryaci ne ƙarya yake ba da gaske yake ba li'annahu yukhalifu a qawlahu fi'luhu mun gane wannan zaka cewa yukhalifu qawluhu fi'luhu amma asalin shine aiki shine ke saba wa magana mun gane don haka sanya qaulin shine maf'ulun bihi duk da yazo mutaqaddim ma'ana yukhalifu qawlahu fi'luhu kamar da gabata da su aikinsa yana sabawa maganganunsa falau kana sadiqan latawafaqa alqawlu wal fi'lu inda da gaske yake yi da zancensa na baki da aikinsa a aikace da yayi daidai in aka tashi kiran ina masu kaza sai a ganshi a ciki amma in yazo yayi surutu yayi surutu sai ya noke lokacin da aka tashi aiki ba shi a ciki to ne tace alamar munafiki innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna wa la yadhkuruna Allah illa qalila kaga siffar su kenan lokacin da za su su ta zance har su burge mutum amma aka zo sallah ba sa san su tashi su sallah saboda me a zuciyarsu kafirci ne dama ma'anar munafiki shine me munafiki me ma'anarsa bahaushe in ya ce wane munafiki ne me yake nufi mu dau fassar yawa yawa shi bahaushe in ya ce munafiki yana nufin mai daukar zance daga nan ya kai nan ko to wannan ba shine munafiki ba a shar'ance eh wannan sunansa mai gulma algungumi kenan ya dauki zancen wannan ya kaiwa wannan saboda ya bata tsakani shi munafiki abinda ake nufi da shi shine mutumin da ya ɓoye abin da ke zuciyarsa ya faɗo wani saɓanin abu daban baya tare da kai ya tsane ka abokin gabarka ne amma ya zo da daɗin baki yana ta dariya yana ta murmushi da shi ake komai fafafafafa haka mun fahimci wannan to wannan shine munafiki kenan ai mun taba wannan zancen ba sau ɗaya ba ma cewa asalin abin nan lafazin an samo shi dai daga nafiqa'a in an ce nafiqa'a shine ramin kurege yawwa kaga kurege rami kofa nawa yake a ramin sa adadi da yawa ya fito ta nan tsammanin a nan yake alhali ba ta nan zai zo ba sai wani gun daban kuma wannan ita ce ɗabi'ar munafiki yawwa ta inda zai zo maka ba ta nan hakikaninsa yake ba to daga nan a larabci aka ɗauko kalmar daga ramin kurege sai aka yi amfani da ita shine duk mutumin da zai ɓoye wani abu ya bayyana wani abu daban mun gane ma'ana kenan in ana zancen a munafiki wanda yake kafiri don munafinci iri biyu ne akwai munafinci babba akwai munafinci karami munafinci babba shine mutum a zuciyarsa kafirci bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma ya zo gun musulmi ya sai yana tare da su in ya koma kuma gefe can a ɓoye yana tare da kafirai tare suke kulle kullen abubuwan su yadda za su yi wani abu su ci nasara ma kila akan musulmi mun fahimci wannan wannan kafiri ne ba musulmi bane qat'an tantagariyar kafiri munafinci nau'i na biyu shine munafinci karami munafinci karami shine aikin da lafazin munafinci ya zo a shar'ance an kira wannan abun cewa munafinci ne amma kuma bai kai ga babban munafinci da zai fidda mutum daga kafirci daga musulunci ba kun fahimci zancen mutum kamar ayyukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ayatul ayatul munafiqi me thalathun ko alamomin munafiki abubuwa uku ne ko in yayi magana ya ƙarya ko in aka amince masa ya yaudara in kuma aka yi husuma da shi ko idan aka yi abin nan in aka yi husuma da shi ya fajirci a wata riwayar kenan ko yawwa wata riwayar kuma wannan ya zama hudu a wata riwayar na farko idan aka yi magana ya karya na biyu idan aka yi alkawari yauwa idan aka yi alkawari da shi ya saba na uku in aka amince masa ya ci amana to na hudun akwai riwaya da ta zo da in aka yi husuma da shi jayayya zai fajirci to waɗannan sunansu ne alamomin munafiki shi yasa amma kuma hadisin ya ce idan kuma suka haɗu waɗannan abubuwan tare a mumini to mumini ne khalisan munafiki kai munafiki ne khalisan tsantsar munafiki ne malamai suka ce abinda ake nufi a nan shine idan mutum yana ƙarya shin zaka ce masa shikenan ya zama munafiki kafiri zuciyarsa bai yadda da Allah bai yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai ba haka bane ko sai a ce ya aikata laifi wanda yake babban zunubi ne kuma munafinci ne amma munafinci ne karami shi yasa sai suke cewa wannan sunansa annifaqul amali wannan kuma annifaq al-i'tiqadi mun fahimci abin ta haka zaka bambance munafinci a aikace to shine wannan karamin munafincin da baya sa mutum ya zama kafiri amma munafinci a aqidance a can cikin zuciya to shine babba wanda ke sa mutum ya zama ba musulmi ba Allah ya tsare mu to shine nan sai yake cewa ina ne falau kana sadiqan latawafaqa al-qawlu wal fi'lu ka halil mu'mini ghairil munafiki da a ce munafikin nan da gaske yake yi da zancensa ya yi daidai ko kuma da aikinsa ya dace da abin da ya faɗa yawwa kamar yadda haka halin mumini yake muminin da ba munafiki ba ai duk zancen da ya faɗa haka yake ko yawwa ku duba ku ga kissar su ka'ab ibn malik lokacin da aka tafi yakin tabuka ba su je ba ya ba da labarin cewa bai taba samun halin da ya shiri shirin yaƙi yana da komai da komai irin wannan lokacin ba amma haka kawai aka fita sai ya ji bai fita ba munafikai bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo munafikai suka yi sauri suka je suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ai kaza da kaza wani ne ba shi da lafiya na tsaya kaza da kaza dama haka munafiki yake su kuwa suka zo me yasa ba ku je ba suka yi shiru suka ce ba su da wani uzuri ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya shi kawai bai je bane ba shi da wani sababi bai je ba kaga wannan mumini ne wancan na farkon fa menene munafiki da yazo gon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi ƙarya amma shi Ka'ab da shi da ƴan uwansa guda biyu su uku kenan suka faɗi gaskiya cewa babu abin da ya hana su a kawai illa ba su ga dama ba ba su fita ba mun fahimci abin kaga wannan sifar mumini kenan shi mumini kullun zancensa gaskiya shi yasa babu dan adam din da yake kai daɗin mu'amala da shi irin mutumin da yake haka a miƙe za ka ga cewa a koyaushe za ka iya bashi shaida in mutum ya saba halinsa an san halinsa ba wannan kwane-kwanen ko yana nan ko baya nan za ka ba da shaidarsa ana cewa wane ya ka za ka ce kai ba halinsa ba ne ko ba haka ba amma in yana kwane-kwane maganarsa kullum yana yawan amfani da tauriya yana daga cikin alamar mutum marar gaskiya yawan amfani da tauriya mun san tauriya ai tauriya ita ce ka faɗi magana shi mai sauraron ka zai fahimci wani abu daban kai ma wani abu daban kake nufi sai ya ɗauka kayi masa gaskiya alhali ko kai wani abu kake nufi daban mun fahimci wannan yau to wannan ita ce taurari duk mutumin da kaga ya saba zance yana irin wannan to ka kiyaye mu'amala da shi za ka cewa in har ya saba da wannan to zai shiga ƙarya in ko yana ƙarya to ba abun ba abokin mu'amala bane da fatan mun fahimci wannan mutum ya zama kansa ɗaya gaba ɗaya kawai zai gaya maka gaskiya dama ladabin ai shine in za ka yi magana da mutum to ka yi magana cikin ladabi babba ne kar ka yi masa gautsi amma magana gaskiya ka gaya masa gaskiya kar ka ce za ka yi karya ba kwane-kwane ka faɗi abu yadda yake amma la'alla abin da za ka yi amfani da shi gwargwadon darajar mutane shine uslubin da za ka yi amfani da shi bayan da za ka yi magana da ɗanka ba ko sai ka yi magana da wanda sama da kai yake kai ko ma ɗan ne ko ƙani ko makamanci ko ɗan uwa dai ka yi masa magana da hankali zai karɓa ba da tsawa ba wani ya ɗauka cewa in an ce ka faɗi gaskiya to shine kawai sai ka faɗa gatse gatse sannan take gaskiya ba haka ake nufi ba ka faɗi abu yadda yake zama ba ƙarya ba wannan faɗin gaskiya ne amma wancan kuma uslubi sunansa yau da haka mutum ya da- ya saba da faɗin gaskiya shine abokin mu'amala Allah maɗauki ya ba mu damar duk lokacin da zamu yi magana ya zama ita ce a zuciyarmu yace fali hadha qala shi yasa Allah madauki yake cewa wa huwa aladdul khisam shi wannan mutumin kuwa yana faɗin wannan magana mai daɗi alhali kuwa wannan wawun ta hali ce ma'ana wa huwa alhali kuwa shi aladdul khisam yana cikin mafi tsananin a'waj wa akzab wa ashaddu shine ake nufi da wannan aladdu a'wa shine mafi karkata akzabu mafi karya ashaddu mafi tsanani alkhisam wajen husuma in ya tashi husuma in ya juya baya to yafi kowa iyawa ma'ana zai faɗi abu alhali karya ne a ai idza khasamtahu idan husuma ta faru kuna magana da kai da shi kuna jayayya wajadta fihi min alladadi ladad shine tsanani wajen jayayya wasu'uba da wahalar gamsar da shi wata asubi da kuma makalewa ra'ayinsa duk mutumin da yake da irin wannan zaka same shi da wannan siffofin mun san ta'assubi ai ta'assubi shine ka makalewa ra'ayinka ko ra'ayin wanda kuke tare da shi kullum a ce ga gaskiya sai ce a shi gaskiya tun da ne bai tashi ya ga iyayensa da kakanninsa ana wannan ba ba za ta zama gaskiya ba kaga wannan ta'assubanci ne ko ya zama shi mazhabarsa ba haka ake ba ko kuma eh, ɗariƙarsa ba haka ba ne ko kuma ƙungiyarsu ba ta yadda da kaza ba sai zama asalin abin da za a fahimci gaskiya shine ko ƙungiyarsa ko ɗariƙarsa ko garinsu ko jama'arsa duk wanda ba wannan ba in ya faɗa masa gaskiya ba gaskiya ba ce wannan shi ake ce ma ta'assubanci ta'assubanci kuma ba ba shi da kyau yawwa ya z- ya kamata mutum ya zama mutajarridan lil haqqi ya zama da'iman kawai ka tsiraitu gaskiya kawai kake nema ba ruwanka da kowaye ya faɗe ta in gaskiya ta zo daga bakin wanda ba ɗan ɗariƙar ku baka karɓa daga bakin wanda ba ƙungiyar ku ɗaya baka karɓa daga bakin wanda ba ɗan garin ku baka karɓa wanda ba ɗan unguwar ku ba in dai gaskiya ce karɓe ta gaskiya guda ɗaya ce ba ta zama ta ta'addadu ko yau da haka wannan shine halin mutumin kirki amma ya zauna cewa idan abu bai fito ta gun gefen mu ba to ni ban yadda da shi ba to wannan ba alama ce ta kirki ba Allah ya tsare mu sannan sai ce wa ma ya tarattabu ala zalika ma huwa min maqabihi sifati da kuma abin da ke biyowa bayan wannan in mutum ya zama mai irin wannan mai yawan musu mai wahalar a gamsar da shi kuma sannan mai ta'assubanci to za ka ga cewa abin da ke biyo bayan sakamakon wannan irin halin shine siffofi mafi muni wato shine maqabihi sifati siffofi wato miyagu ليس كأخلاق المؤمنين با إلن هل المؤمنين با الذين جعلوا السهولة مركبهم ذهب مؤمنين abin hawansu shine sauki kullum komai a gurinsu mai sauki ne yawwa su faɗi abin da yake cikin zuciyarsu ba sa tsoro me zai je kai kawo yawwa cikin hikima walin qiyada lil haqqi wazifatahum su mu'mine su ne waɗanda suka sa jawuwa zuwa ga gaskiya ita ce aikinsu ita ce wazifarsu wazifa kalma ce ta larabci ma'anarta shine aiki Mm. aiki wani gwamnati sunansa wazifa sunansa kenan a larabci har yau haka balarabe ke cewa wasamahata sajiyatahu muminai su ne waɗanda suka sanya rangwame da tausasa hali shine sajiya sajiya su shine ma'anar ɗabi'a halinsu na ɗabi'a na yau da kullum yawwa Allah ya sa mu cikin masu irin waɗannan halaye masu kyau shi yasa za ku ga babu mutane masu daɗin zama a duniya irin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ya zaɓe su ya zama su ne za su zama tare da shi kuma ya ba shi damar ya gane a wasu wuraren su wane ne ba- ba- wanda ba su ba munafiki daban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam daban cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba munafiki mun fahimci wannan sahabi ma'anar sahabi a shar'ance ba ma'anar sahabi a luga ba ma'anar sahabi a luga duk wanda kawai ya haɗu zamantakewa kawai sahabtaka ce ko yawwa amma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da shi yayi imani da shi kuma ya mutu akan haka wannan shine sahabi duk mutumin da ya je wata kasassaba ko ya wani laifi ko yana cikin munafikai to wannan ta'arifin ya fi da shi dama ba shi ake ba ina fata mun fahimci abu yawwa don haka za ka ga cewa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi irin zaman da suka yi da annabin Allah sallallahu alaihi wasallam zama ne na zuciya daya babu kwane-kwane shi yasa a kullum yana ganin magana a fuskar mutum ana ganewa Mm. ko ba haka bane yau amma mutumin da zai zama yana haka haka duk duniya ba mai sha'awar yi mu'amala da wannan ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai ba ko ba haka bane kai kanka yanzu idan kana da aboki yana babboye ma zance kuna yin wani abu sai ya ki gaya maka sai ka ji zancen can a wani wuri zaka ji daɗi to ne shine fa halin rashin kirkin dama to kai ma karka zama haka duk wanda za ku yi magana da shi a san halinka shine kaza tafiyarka fahimtarka aƙidarka mai ka fahimta shine kaza amma kai nan haka kai nan a kasa ganewa wannan ba daidai bane baya taimakawa mutum kuma a rayuwa saboda zai zama muzabzaban in an ce muzabzabi shine yau kana nan gobe kana can kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi magana haka marar kyau akan ko sakamako marar kyau akan mutumin da yake zulwa jihaini mun san zulwa jihaini ai zulwa jihaini shine alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ya'ti ha'ula'i biwajhin ya zo waɗannan mutanen da fuska ya zo waɗannan mutanen da wata fuskar daban yawwa ya kamata a san inda mutum ya dosa wannan shine zamansa mutum a sai yake cewa wa idza tawalla in ya juya baya hadha alladhi yu'jibuka qawluhu shi wannan wanda maganarsa take burge ka dinnan idza hadara indaka lokacin da ya zo wurinka yayi za in yayi magana ta burge ka to in ya juya baya sa'a zaka ga yajtahidu ma'ana yana kokari fil ardi a ƙasa li yufsida fiha dan ya barna a cikin ta ai yajtahidu ala a'malil ma'asi yana kokari matuka wajen aikata sabo amma in yana gaban ka zai faɗi maganganun alheri sai ka sashi cikin salihan mutane in ko ya juya baya zai tafi ya aikata sabo kuma yana tare da mabarnata allati hiya ifsadun fil ardi saban Allah kuwa barna ce a bayan ƙasa nan malamin ya fassara ifsadi a bayan ƙasa a matsayin saƙo mun fahimci abin ba ainihin ifsadi hissi ba ifsadi ma'anawi me yake nufi in an ce ifsadi hissi shine ka je ka yi barnar a aikace ka lalata wani wuri tunda kamar da aka kawo a misalin a ayar ai kaga wa yuhlikal hartha wan nasl kaga wannan misali ne na ifsadi hissi ka je ka kona gonar wani ko kuma ka kashe masa dabbobinsa mun fahimci wannan kaga wannan ifsadi ne hissi to sai malami ya fassara cewa shi kansa saban Allah mutum ya je yana saba wa Allah yayi aikin wannan yayi wannan laifi yayi wannan laifi shi kansa barna sai a bayan kasa lalata kasa ne mun fahimci abin yawa to da wannan din da wancan duk laifi ne Allah subhanahu wataala baya son sa kuma musamman za ga mai wannan wanda zai zo yayi barna kuma yana da awar cewa gyara yake so ba mutumin da ya kai shi matsala yayi barna amma ce gyara ne to Allah maɗauki ya kyauta kamar wanda zai zo ko ya sa bom a nan ya fasa wannan ya kashe mutane kuma ya ce so yake mutane su musulunta kaga wannan ba harkar hankali ba ce ko ba haka ba ne yau in musulunci ake so a bi hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya kira mutane sannu sannu dinnan da sauki da ilmantarwa da karantarwa amma ba in zo in ce dole in baka bi ra'ayina ba in kashe ka wannan irin tunani ne ina aka samu wannan abu ko na ya ce ba daidai kake ba shikenan sai in biyo dare sai in kashe ka wannan duka ba tsari bane na musulunci wannan abun ba a san shi ba sabon abu ne da yazo to Allah kuma ya tsare mu muna fata Allah madaukaki ya maganin sa sai ce wa yuhlika sannan kuma ya halaka bi sababi zalika alharfa gona wato kayan amfanin gona ya halaka wan nasla da kuma dabbobi yace fazzuru'u wathimaru kaga wannan gefen alharf kenan yawwa kayan shuke-shuke da kayan marmari kayan amfani duk dai kayan gona wal mawashi da dabbobi tumaki kenan wannan shine annasl tutlafu wa tatlafu wa tanqusu ma'ana ta halaka ko dai a halaka su gaba daya ko kuma ya zama cewa su ragu adadin su ya rage wa taqillu barakatuha ko ya zama cewa albarkar su ta ragu wannan ana zancen saban Allah kenan a gefen saban Allah in mutane ya zama cewa sun dilmiya cikin saban Allah kuma to shi ma wani sababi ne na lalata ƙasa yauwa ko da ba ta hanyar kashe-kashe da menene ba ƙasa tana lalacewa ta rasa zaman lafiya ta rasa albarka idan saɓon allah ya yawa a ce jama'a a koma zina ta yawa ta zama ado liwatsi shine abin ado har ya zama a ce a duniyar da ake zaune an samu wai masu zuwa wa 'yan uwansu maza har su yi ƙungiya suna neman 'yanci har ana neman a ce a tilasta wa kasashe sai sun ba su izinin su yi aure tsakaninsu in ba haka ba kasa sai a hana su zama lafiya kaga wannan eh, sa- saba wa fitirar a karkace wa fitirar Allah subhanahu wataala abin yayi yawan da Allah zai iya jefa musifu iri-iri da cututtuka da lalacewar halaye da kuma musifu rashin ruwan sama duka Allah madaukaki zai iya jarrabar mutane da waɗannan abubuwa din sakamakon irin wannan aikin to Allah ya tsare mu Hmm. wannan ya tuna min ma wa- tambayar da wani yayi da da yake kwaya ɗaya sai dama wai na cewa wani mutumi a wai an ce duk mutumin da ka zarge shi da laifi amma kuma baka gan shi yana yi ba to za a yi maka bulala sai ce to yan- shi wannan yana zargin wani mutumi ne wai da luwaɗi amma kwanaki sai ya ga yana nuna masa wannan al'adar tasa ma'ana yana neman ya ja shi zuwa ga wannan abu to shine ke tambaya a nan sai dai ne masa magana wai yanzu ya halatta ya tsoratar da mutane daga gare shi wannan lallai kwarai da gaske wannan ba shine irin wancan zargin da aka bin nan ba illa ba zuwa za ka yi a lasifika cewa wane dan kaza ne ku daina a'a in ka ga mutum na kusanta sai yana mu'amala da shi tunda ambaton sunan mutane a cikin jama'a ba shine hanyar wa'azi ba amma in ka ga mutum da kansa ya matse shi suna hulɗa da shi to ka kira shi ka gaya masa wane fa ga irin halinsa ka guje shi wannan wajibi ne akan ka mun fahimci wannan yawa amma dama abin da ake nufi da zargin da zai ja maka misali maganar kazafi shine ba ka da hujja din kaga wannan ai ya faɗi cewa ya ja shi ya yi kokari ya ja shi zuwa ga abin yawa kaga yana da hujja wannan to amma shi ma duk da haka ba zuwa zai sa shi a laspika kuma ya faɗi sunansa wane kaza ba illa in ka zo wa'azi ka faɗakar da mutane akan hatsarin da ke cikin irin wannan laifin kamar da za a ce mai zina laifi kaza ne sata ma kaza ne luwatsi ma kaza ne amma kar a ambaci sunan mutum ina fatan fahimci abu amma in ka ga wani na matsarsa yana mu'amala da shi to wajibi ne ka faɗakar da wannan ɗin ina fata an bambance tsakanin wannan da wannan to Allah ya raba mu da irin waɗannan manya-manyan wato miyagun abubuwa ɗin Allah ya tsare mana ƙasarmu ya ba ta zama lafiya da kwanciyar hankali musulmi kuma Allah mai da su kan hanyar da take ita ce daidai su zauna su yi aiki mai kyau Allah ya yarda da su kuma Allah ya tsare musu mutuncinsu ya ce bi sababil amali fil ma'asi yawa saboda wato sakamakon aikin da suke aikatawa na saban ina saban Allah ya ce wallahu la yuhibbul fasad Allah madaukaki baya son barna wa idza kana la yuhibbul fasad in ko Allah madaukaki baya son barna a fahuwa yubghidul abdal mufsida fil ardi ashe kenan Allah yana kin bawan da yake mai barna ne a bayan ƙasa ghayatal bughdi matsanancin kuma matukar kiyayya wa in qala bi lisanihi qawlan hasanan ko da yazo ya faɗi magana mai kyau cewa ai su gyara suke so su kawo so ake kowa ya koma kan hanya ko kuma wani abu maka- ya faɗi magana irin wannan mai daɗi alhali aikinsa duk barna ne to Allah madaukaki baya san sa ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق على صدق ولا كذب wannan aya tana nuna mana cewa ashe maganganun mutane ba su ake kafa hujja da su akan cewa mutum gaskiya yake ko ƙarya yake ba don mutum zai iya zuwa ya tsara zance ya kawata shi ya yi kyau alhali a zuciyarsa ba haka ba ne mun fahimci wannan yawwa wala birrin wala fujurin baya nuna kuma mutum mutumin kirki ne baya nuna kuma fajircin mutum hatta yujad al'amalu musaddiqu laha har sai an samu aikin da ke gaskata waɗancan maganganu ɗin almuzakki laha aikin da zai tsarkake waccan maganar cewa a wannan maganar lalle ta gaske ce tun daga aikinsa an gani wa annahu yanbaghi ikhtibaru ahwali shuhudi wannan daga cikin darussan da za a fahimta har yanzu daga wannan ayar shine ya kamata alƙalai su rika gwada suna jarraba wato halin shaidu in an kawo shaida kada mutum alƙali kawai ya rika karɓar shaida haka kawai ba tare da an binciki waye wannan shaidar mai halinsa ba saboda zai iya zuwa ya karya in ya karya kuma ai hukunci bina'an akan wannan karyar da ya kaga an zalunci ɗaya mun fahimci wannan abu shi yasa alkali yana daga cikin abu mai kyau alkali ya zama abinda ake cewa very intelligent kada ya zama dolo in alkali dolo ne yanzu nan za a yaudare shi ya zama da kansa yana kallon idan mutum yana fahimtar halinsa kuma zai iya gano ƙaryar mai shaida ta hanyar hanyoyi da yawa inda mutum zai karanta littafin at-turuqul hukumiyya na malam ibn al-qayyim yana da kyau in ba a ce wajibi ba duk mutumin da yake alkali ya karanta wani littafin zai fa'idanta da abubuwa da yawa daga cikinsu akwai abin da ake ce ma firasa firasa shine hangen nesa mai ƙarfi na mutane ana samun mutane da in mutum ya ce abu kaza ba wai gaibi ya sani ba amma saboda saninsa ga halin mutane in ya ga idanka lokacin da kake magana zai ce wannan kaza ne wannan kaza ne kuma ya ba da fassarar da za ta zama da gaske wata rana akwai wani alkali mashhuri sunansa shurai daga cikin tabi'ai shuraihun alqadi yana zaune a majalisarsa tare da sha'abi sun yi zamani tare da sha'abi amir ibn sharahil ash-sha'abi cikin tabi'ai shi ma yake kwanaki a darussan minhaji sunna an yi magana a kansa ko to yana zaune sai wata mata ta zo tana ƙara tana fara ƙarar kawai sai ta fashe da kuka shi ne sha'abi sai yake cewa alƙalin ya ce masa ka ina ganin matan nan ko gaskiya ta ta- ita an zalunce ta shi ne sai shuraihun yake cewa ai yan uwan annabi yusuf ma haka suka dawo suna kuka ma'ana yan uwan annabi yusuf ba sun tafi da shi ba suka dawo suka zo da riga ko da jini na ƙarya kuma suna kuka wa ja'u eh, ko abahum isha'an yabkun suna kuka cewa a gashi nan ai eh, kerkeci ya cinye shi to shine shuraihun ya faɗi wannan to galibi shuraihun an yayi shahara da wannan irin abun da wahala kawai dan mutum ya zo ya za- yana kuka a gabansa nan da nan ya bashi gaskiya sai an yi bincike shi yasa alkali ba a so ya zama emotional haka wanda nan da nan haka zuciyarsa za ta motsa ba a san wannan ya zama cewa da kakke ne sosai kuma zai tsaya ya fahimci abu yadda yake kuma kada ya zama mai yawan fusge-fusge ya zama yana da nutsuwa ana magana yana fahimtarta akwai wani, wani lokaci wani sahabi a tabi'i shi ma a majalisar sayyidina umar radiyallahu anhu ana ce masa ka'ab ibn sur ka'ab ibn sur yana zaune wata rana sai wata mata ta zo shi ma a gaban umar sai ta kawo ƙara ta kawo amma da wata siga sau sai tana ta yaban mijinta ta ce mijinta wallahi mutumin kirki ne bawan allah salihi kullum ƙiyamun laili ta ce kullum daga dare har safe zai kai na sallah har asuba kuma gari yana wayewa dama da asuba ya yi suhur ya ɗauki azumi har magariba dare kuma sallah ta yabe shi sai ta juya ta tafi umar ya shuru sai ka ibn suri yake cewa a ya amiral muminin abinda nake fahimta fa matan nan ta kai matuƙa wajen iya kawo ƙara sai umar yake ce yaya ta yabi mijinta ka ce ta kawo ƙara sai ce ai ƙara sosai ta kawo ƙarar me sai yake cewa ai tana kukan mijinta ne baya kula ta abinda ke nufi kenan abinda take nufi kenan wanda zai zama kullum da daddare a sallah da safe kuma har zuwa magariba ana azumi ai kaga ba zancen yin kusanci iyalinsa sai ya ce to matan nan fa karar mijinta ta kawo to shi ne a lokacin sai ce maza umar ya ce a kira ta aka kira ta ya ce binci a kira su kai ita da mijin aka kira su aka bincike abu ya tabbata haka to shi ne sai shi ka'ab ibn sur sai a- a- dama umar ya bashi izinin yi wannan hukuncin tsakaninsu sai yake cewa to hukuncin ai shi ne wajibi a kowane kwana hudu sai ka je wa matarka ma'ana an hana maka ƙiyamun laili na kwana ɗaya a kowace kwana hudu kai kwana uku kana abinka na neman ladanka da kusantar ubangiji amma kwana na hudu tilas na mata ne sai ka zo ka kwana da ita aka yi masa wannan hukunci shine umar ya tambaye shi kai kuma ina ka gano wannan sai ce ai Allah madaukaki ya faɗa abin nan masna wa thulatha wa ruba ko fankihu ma taba lakum minan nisa'i an ba an halata muku ko auri mata ko bibbiyu ko uku uku ko hurhudu sai ce a ɗauka ma wannan mace ce wadda take ɗayan mata hudu ne a ce su hudu ne a gun mijinta kaga kenan al'akalla tana da kwana ɗaya in ta rasa kwana uku to ka je kai ta sallaka kwana uku amma kwana ɗaya tilas na wannan matan ne saboda wannan hukuncin da ya bai wa sayyidina umar eh, sha'awa shine ya sa shi alkali a basara yana cikin- shine alkalin farko a basara kuma babban mutum ne ya rasu lokacin da aka yi yakin jamal lokacin da aisha radiyallahu anha da talha da zubair suka taho sulhu a bangaren ali da bangaren muawiya har aka yi abin da aka yi na kisa a lokacin nan shi wannan ka'ab ibn sur yana cikin mutanen da kamar da ibn hajar ya kawo a cikin al'isaba a tarjamarsa shi ne ya ɗauki alƙur'ani a lokacin ana yaƙi ya a doki yana zagayawa yana ta roƙon mutane don allah a haƙuri a daina wannan yaƙin a sulhu kawai sai ji kibiya ta bayan sa sa- rasuwar sakina wannan shine mutumin yana daga cikin abin da ake so dama da'iman duk wanda zai alƙalanci to ya zama irin waɗannan siffofin Allah maɗaukaki ya hore masa su ko yanzu za ka ga cewa idan mutum ya zama wato mai kaifin hankali ne da wahala a yi masa wayo in yana alƙali kuma ya san hanyoyin da zai bi musamman daga cikin dabarun da suke cewa in an kawo maka shaidu maimakon kawai ka karɓi maganganu ka ware shaidun kowa ka tambaye shi daban-daban kar a tambaye su lokaci guda ko da sun ba da shaida lokaci guda akwai dai dabaru da dama su alƙalan eh, sun sani na san wannan ba sabon abu nake gaya musu ba amma dai insha Allah zai ƙara mutum kamar wannan littafi na a turuqul hukumiyya akwai wanda daga cikin alƙalan da eh, ibnu qayyim ya kawo labaransa da yawa a ciki wata shekara ina jin ya kai sha biyar haka wata nan da na karanta littafin ina itikafi a madina na ɗau littafin na karanta wajen shafi ɗari haka a cikinsa kafin itikafi ya ƙare na ji daɗin karanta littafin tun wannan lokacin akwai wani alƙali sunansa iyas ibn muawiya ya shahara da abin da ake ce ma firasa kuma ibn qayyim ya kawo labaransa da yawa a ciki in mutum ya karanta zai fa'idanta da shi Allah ya kyautu na'am iyas da sinu Mm, eh sinu iyas ibn muawiya a firasa da sinun ne eh. eh sinun ne shi ma na tayyib mu ci gaba yawwa sai yake cewa wa annahu yanbaghi ikhtibaru ahwali shuhudi kuma ya kamata a rika jarraba halayen masu shaida a kotu wal muhiqqi wal mubtili da mai da'awar gaskiya da mai ƙarya duka a rika jarrabawa ba haka kawai zaka zo ka zauna kawai superficially ka bi sama sama abu kawai daga an kawo maka shaida baka yi bincike mai karfi ba a rika bincikawa da labarai a jiyo yawa ne yake yawa ne akwai hanyoyin da za a iya gano karyar shaidu da kuma masu da'awar haƙƙi minan nasu daga cikin mutane bi sabri a amalihim da kwakwalar ayyukansu sabr da sinu ba sabr ba sabr haƙuri amma sinu shine kwakwali abu ka kwakwalo ayyukansu ka rika kwankwafe kwankwafe ka binciko me suke aikatawa a wannan na taimakawa din da mutum alkali yana da damar ya bincike ko yawwa ba wai tajassusi yake ba sai sai wan nazar li qara'ini ahwalihim da kuma dubi zuwa ga alamun halayensu wato abubuwan da suke a halayensu suke iya nunawa mutumin da zai zo a gaban alkali ana tambayarsa shaida yana rawar jiki duk ya tsorata to akwai bukatar a saurara a nutsu kar nan da nan a ɗauki abin da yake faɗa akwai wani abu da ya sa shi ya tsorata ko ba haka bane to a binciki sai an tabbatar me ba ya- ba ba lalle ya zama haiba ce da kwarjinin alkali ya tsorata shi ba la'alla tsoro yake zai shaidar ƙarya kaga ashe akwai abu- buƙatar a bincika shi yasa a wasu wurare idan mutum ya zo shaida ba a cika daka masa tsawa ba abin da ake shine a yi hanyar da zai nutsu yanzu idan ka ga yadda mutane suke interview in an kira ka interview ta aiki ko makaranta ni a yadda na gani abun yadda laraba suke abun abin sha'awa in ka shiga wuri za a yi maka interview ko ta aiki ko ta daukar karatu dama kana zuwa ahalan wasu halan da dariya da komai za a tare ka bismillah sai ka zauna a zaunar da kai mutumin sai ya miƙe fatsaye sosai ya gaisa da kai sai ka zauna ba tsawa za a yi maka to zauna nan ba haka suke ba da girmamawa sai ka zauna a kan kujera a ɗauko shayi a zuba sai a baka ka sha shayi sai ka ji ahalan wasu halan ɗin sosai ma'ana a gida kamar a gida kake to kuma sai a fara tambayar ka "Ah, ka- yau fa an yi ruwa ko kaza da kaza sai a tambaye ka wani abu daban da ba shi ya kawo ka ba yauwa ya ruwan jiya a ai dama dai bai mata adi ba a wallahi ai bai mata adi ba sai kaga mutum ya nutsu sosai ya saki jikinsa to shikenan sai a fara tambayarsa to shaida ma in aka yi masa haka ana samun gaskiya kar ka bari yana firgici ka tambaye shi na'am sai ce wa Allah yaghtarra bi tamwihihim na'am ko wa Allah yughtarra kada kuma a rudu da dabarunsu tamwihi shine wato kwane-kwane shi ma'anar tamwihi zigzag da mutum zai in yana magana iya nan ya dawo kar mutum ya rudu yawa ko ya iya zance kar ka rudu da iya zancen mutum wa tazkiyatihim anfusahum ko kuma su zo suna tsarkake kansu sha'ani ai da ma ka san halina bana kaza da kaza to mutum yana faɗin wannan ba ruwanka da irin wannan zancen a matsayinka na alkali yawwa labarin kansa yake baka kuma baka bukatarsa shi yasa tazkiya tana amfani tazkiya shine tsarkakewa a samu labari wani misali ya rubuta yanzu misali abin da na sani suna yi a saudiya in mutum zai zama shaida ina jin nan ma ana yi ko in za ka je shaida kotu sai ka zo da taskiya guda biyu daga malamai a ce ka je limamin gun limamin masallacin da kake sallah na unguwarku ya rubuta takarda cewa ya san ka salloli biyar kullum da kai ake yi wannan ita ce in ba haka man ka je kotu ba za a karbi shaidar ka ba sai ya zo da wannan shaidar wannan shaidar ita za ta ba alkali yana karantawa sai ce a'a sheikh wane shi ke- tare suke sallah ya ba da shaidar cewa wannan mutumin kirki ne to shi ne alkali zai karbi shaidar ka amma haka kawai a ga mutum ba a san daga inda yake ba a ce a karbi shaidarsa ba sa yin wannan abu Mm. Allah ya kyauta ba yi ko kaga mutum a- idan ba a irin wannan binciken mutum zai iya zuwa ya kintsa shaidun da shi ma a ranar ya haɗu da su ko ba haka bane a ranar zai nemo a ranar za su je guncin abinci su ci ya ba su abinci ko ya ba su al- ya cika musu aljihu ya ba su abin da zai ba su ya ce ku zo ku min shaida shikenan mutum ya zo har ya tsaya gaban mutane ya rantse na rantse da Allah an yi kaza alhali kuma abu ai ba wannan abun duk yana sawa musifa ta shiga cikin mutane Allah madauki ya sauke ثم ذكر أن هذا أن هذا المفسد sannan sai ya ambaci cewa shi wannan mai barnar fil ardi bi ma'asillahi ta hanyar saban Allah idan umira in aka umarce shi bi taqwallahi in aka ce kaji tsoron Allah man kai kuwa takabbara sai ya girman kai wa annafa ya kuma daga kansa al'anafatu ma'anar anafa shine daga kai irin daga kai na jiji kai dama ana kiranta anafa daga anfu An- duk duk mai daga kai ai haka yake yana daga kansa haka sama yana nuna wa mutane hancinsa to daga nan balarabe ya ɗauko kalmar al'anafatu anafa shine girman kai musamman na daga kai Hmm, yawwa Ah, wa annafa ko wa akhadhathu al-izzatu sai buwaya da girman kai ta dauke shi bil ithmi cikin sabo fayajma'u bainal amali bil ma'asi wal kibr sai ya hada maka abu biyu gashi dai yayi saban Allah ga kuma wato al kibr ala nasihin girman kai akan mai masa nasiha in kai masa nasiha sai kai rabu da ni da Allah duk abin da zaka faɗa din na san shi me kuma mu wannan abu za ku ga mana ai duk karatun mun sani kuma duk ba makareta bane ai akwai masu irin wannan ko yawwa فحسبه جهنم الله يسيتو مكوم جهنم تائشي شي شيني حسبه التي هي دار العاصين والمتكبرين wadda dama ita ce gidan masu saban Allah kuma masu girman kai wala bi isal mihad kuma tur da ita a matsayin matabbata shine al mustaqar wal maskan wato matabbata da mutum zai tabbata shine mihadi wal maskan kuma mazauni azabun da'imu azaba dai gata mai yawa ma'ana tir da ita a matsayin makoma kuma ta zama za a samu mai azabun da'im dawwamammiyar azaba wa hammun la yanqati'u damuwa ta zuci wadda ba ta yankewa wa ba'sun mustamir wa ya'sun kai wa ya'sun mustamir da kuma yanke kauna dawwamammiya ita ma mutum in aka ce mutum ya shiga wutar jahannama ba zai fita ba akwai wani sa rai da zai cewa wata rana wani abu zai faru zai zo ya fita ai ka yana cikin me ya asu ya asu shine ka yanke kauna cewa wani alheri zai zo maka in shi yasa a duniya aka hana mana ya asu haramun ne mutum ya rika ya asu a duniya ya ayu- ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah ya ku bayina waɗanda kuka yi barna akan kawunan su kuka wuce iyaka kada ku yi inji Allah subhanahu wataala yace la taqnatu kada ku yanke kauna daga me rahamar Allah duk saban mutum ku duba ku ga rahamar Allah duk yadda mutum yake sabo to laifi ne ya zo ya ce kai ni ina jin ma Allah ba zai gafarta min ba kaiwa yaushe kai saban da ka kai wasu manya manya duk saban da ake ba wanda ba a yi irin sa ba a baya ko an samu katangararru iri iri manya manyan kafirai dubga dubga irin su fir'auna sun wuce ko ba haka bane don haka duk laifin mutum ya sa rai cewa Allah zai gafarta masa sai dai kuma sa rai ba ma'anarsa ka sa ran cewa a tunda Allah mai gafara ne kuma sai ka ci gaba da laifin ba a'a ka rika tsoron Allah ka daina laifin kuma ka ji cewa Allah yana da rahama zai gafarta maka na fata mun fahimci abin shi yasa ake son a hada abubuwa biyu al-khawfu war raja ita ce aqida ahlus sunna kar ka sami wato khawfi maka yawa tsoro in yayi yawa yana haifar da jin cewa kuma ba za a samu rahama ba mun fahimci wannan shine shi ke kaiwa mutum ya samu ya asu wannan shi ya kai ga mu'tazilawa da khawarijawa suka dauki mazhabasu suka dauki nususul wa'idi cewa Allah baya saba wa'idinsa a ɗaya gefen kuma kada sa ran za a gafarta maka yasa kai sakaci shikenan kuma kai ta saban Allah ai tunda Allah mai gafara ne rabbuna rahim mutum yana kurbar giya yana sha rabbuna rahim haka wannan ba daidai bane akwai izgili ga Allah don haka sai ka daina laifi kuma ka sa ran Allah madaukaki zai gafarta maka abin da ya gabata na baya wannan shine abin da ke daidai to mu ci gaba lokaci yana tafiya sai ce la yukhaffafu anhumul azabu ba a sauƙaƙe musu azaba wala yarjuna thawaba ba sa kuma fatan wato sakamako wani lada daga Allah jaza'an li jinayatihim an yi haka ne don sakamako ga laifin da suka yi jinaya crime kenan yawwa wa muqabalatan li a'malihim kuma an fuskance su ne daidai wa daida da ayyukan da suka aikata yawwa fa iyadan billahi min ahwalihim Allah ya tsare mu daga halayensu to sai aya ta gaba wanda mu karasa da ita sai mu tsaya tun dama an karanta ta ko yace wa minan nasi dama a wannan ayar kamar da malamai suke cewa in ba mu manta ba jiya a inda muka tsaya ai Allah maduki mun karanta inda ya mana bayani cewa mutane dangane da addu'ar da suke a hajji kashi biyu ne ko yawwa akwai wanda suke roƙon duniya kawai ba ruwansu da lahira akwai wanda suke roƙon duniya a ba su duniya da lahira su roƙa bayan kuma ma roƙon duniya da lahiran sun roƙi a duniyar abu mai kyau a lahirar ma abu mai kyau to nan ma Allah maduki ya kasa mana mutane hali biyu ne akwai munafiki akwai mumini na farkon shi aka fara gaya mana shine munafiki zai zo da daɗin zance alhali zuciyarsa ƙarya yake ga kuma irin ayyukansa ga kuma sakamakon nasa nau'i na biyu shine wannan wato wanda zamu karanta yanzu shine sai wa minan nasi a mutane kuma akwai wanda yake man yashri nafsahu akwai wanda yake yana sai da ransa shara bi ma'ana ba'a ishtara bi ma'ana ya saya kun gano nan kamar yadda ba'a bi ma'ana ya sayar ibta'a ya saya naka da ba'a da ishtara zaka iya juya su kowanne ya dauki ma'anar kowanne don haka wannan wadda ake nufi yashri nafsahu yana sai da ransa ba wai yana sayowa ba yawwa wa minan nasi man yashri nafsahu yana sai da ransa don mai ibtigha a mardatillah don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ra'ufun bil ibad Allah kuwa mai jin kai ne mai tausayi ga bayansa ha'ula'i humul muwaffaquna waɗannan su ne wanda Allah ya ba su dacewa allazina ba'u anfusahum kaga sai amfani da wannan kalma ba'u saboda ita muka fi saba amfani da ita yawa waɗanda suka sai da rayukansu wa arkasuha suka mai da rayukan ma suka zama masu araha shine arkasuha rukhsa abu mai rangwame yawa wa badaluha suka kuma miƙa rayuwar kaman ba sa san rayuwar talaban li mardatillahi don neman yardar Allah wa raja'an li thawabihi da kuma fatan samun sakamakon Allah subhanahu ta'ala da ladansa fahum su waɗannan badalu athamana lil mali sun miƙa farashin ne ga wanda yake ma'ana sun miƙa abin ne sun miƙa farashin ko sun miƙa farashin ga wanda yake mawadaci ne shine almali Allah maɗaukaki kenan ko ai mawadaci ne ma'ana sun miƙa abin sayan nasu ga mawadaci alwafi kuma mai cika alkawari don Allah baya sayan abu kuma bai biya ba mun fahimci abin yawa kamar yadda yake faɗi a cikin suratu tauba inna allaha ishtara min almu'minina anfusuhum gashi nan ma ya kawo mana ba sai na gaggawan faɗa ba sai sai alwafi mai cikawa ba zai alkawarin zai biya a wata ba a biya ba Allah maɗauki baya wannan ba kamar ɗan adam ba zai ce maka in wata yayi zan biya kuma ka zo baka ganshi ba yau Allah subhanahu ta'ala in yace maka ran tashin alkiyama za a baka sakamako za ka shiga aljanna to tabbas za ka shiga in ka zo da wannan aikin mun gane wannan yau ar-ra'uf kuma mai tausayi bil ibadi ga bayinsa allazi wanda min ra'afatihi yana daga cikin rahamarsa da tausayinsa an waffaqahum lidhalika tausayin ne da rahamar ma dama ya sa ya yi musu gamdakatar ya sa suka dace da aikin kirkin har suka miƙa rayuwarsu suka bar masa mun gane wannan duk wannan na cikin tausayin Allah wa qad wa'ada al-wafa'a bidhalika kuma Allah ya alƙawarin cewa zai cika wannan alƙawari fa qala sai yace inna Allah ishtara lalle Allah ya saya kaga da aka ce shi ya saya sai aka ce ishtara ko waɗancan ku da su suka sayar sai aka ce shara yawwa yau inna Allah ashtara min almu'minina lalle Allah ya saya daga muminai me ya saya anfusahum ya sayi rayukansu wa amwalahum da dukiyoyinsu bi anna lahumul janna cewa suna da aljanna kai Allah da Allah da tausayi yake Allah kuma da rahama yake Allah subhanahu wata'ala mu a wurinsa meye ba bayinsa bane shi ya halicce mu kuma mu bayinsa ne haka ya samar da mu mulkan wa khalqan wa abidan shi ya mallake mu shine shuga- shine sarki gaba ɗaya shi ke gudanar da rayuwa kuma mu bayinsa ne kuma shi ya halicce mu amma kuma duk da haka sai yake mana mu'amala irin wannan mu'amalar cewa ku yi abu kaza za a ba ku lada da yawa ku yi abu kaza a ba ku lada da yawa ai na jin bare mun taɓa wannan zancen har nake cewa da a ce Allah yana mana mu'amala irin ta keke da keke ta aikin kwadago da ba haka ba da ba mu shiga aljanna a ce in kai aiki daga safe zuwa azhar labor za a bashi kaza burkila za a bashi kaza ko yana gotawa zai nemi a ƙara yana gazawa mai aiki zai ce a shi bai yadda ba sai an tsaya an ƙarasa Allah maɗaukaki ba haka yake mana mu'amala ba in ya ce ka yi in ka yi maimakon a baka lada ɗaya sai dai a baka daga sama babu inda Allah yake fara lissafin ladan sakamakon aiki da ɗaya babu kamar da malamai suka faɗa duk aikin mutum daga goma ake fara lissafi daga goma ko mai ka aikata na alheri sai dai a fara lissafi daga goma in ya zama a jihadi ne ma a taimakawa addini shi kuma daga ina daga 700 ake fara lissafi mun taɓa wannan zancen mun fahimci wannan kun ga wannan duk rahamar Allah ce subhanahu wata'ala yau shi yasa anan ku duba ku gani rayuwar tamu tawaye tasa ce shi ya mallake ta dukiyoyin namu nawaye nasa ne shi ya mallaka amma sai ya ce mu ɗauka mu miƙa rayuwar tamu mu miƙa dukiyoyin namu zai kuma ba mu aljanna aljannan nan ba ka haɗa su da abin da muka mallaka mu ko ba ka ba ne rayuwar mu mecece in ka haɗa ta da aljanna ballanta na dukiyoyinmu ladan da yake cewa zai bayar daga guda goma ake fara lissafi malamai suna cewa kowanne ɗaya daga ciki ya fi duniya da abin da yake ciki- da yake cikinta duk ladan Allah guda daya ya fi duniya ya fi abin da duniya yake cikin duniya yanzu kaga abin da muke ta faɗa a kansa ai ta rikici a kansa duk ba a nan duniya yake ba wannan ya sata ya saci kayan wannan a fasa shagon wannan a fasa a sace motar wannan a haura gidan wannan a kashe wannan duk dan a ɗauke dukiyarsa dukiyar nan kuma dududu ba ta kai komai ba iya wannan duniya ce to kaga ashe mutum ya tinkari abin da zai samu nan gaba a wurin Allah wannan in yi- mutum yana haka to shine mai hankali Allah ya ba mu dacewa to shine sai yake cewa ila akhiril aya har zuwa karshen aya ce wa fi hadhihi aya akhbara Allah annan wannan ayar ya bada labari annahum cewa su bayi ishtarau anfusahum sun saida ko kuma kai sun sayi rayukansu wa badaluha suka miƙa ta Mm. nan da yana nufin sharu an fusa ne yake nufi mana sun sai da rayukansu suka miƙa yawa wa akhbara kuma ya bada labari bi ra'fatihi da tausayin da yake da shi almujibati li tahsili ma talabu tausayin nan shi ke wajabta shi ke haifar da a samu abin da mutanen suke so su samu me su samu aljanna tausayi ne yasa ya zama cewa ka bada naira dubu ko wani zai bayar a taimaki addinin Allah sai ta sabbaba masa shiga aljanna aljanna za a iya sayanta da naira dubu Hmm? ba aljanna ba masallacin nan ba ka iya sayar da naira dubu ba ƙasa da shi ma ƙasa ƙasa ƙasa sosai to ballantana a ce unguwan nan ballantana a ce garin nan ballantana a ce duniya don haka ashe kenan duk abin da za a baka na sakamako tausayi ne yasa aka baka tausayinka ake yi mun gane abin yawwa Ah, shine sai ke cewa wa badala ma bihi raghibu kuma suka mika abinda ah, suke kwaɗayi abinda suke so rai wa yake so a kashe shi shi sa babu addinin da ya tirenin mutane akan su guji duniya kad duniyan nan ta zama tana da wata daraja a zu- a zuciyarsu irin musulunci ran da kake z- in wani ya zo zai yaƙe ka zai kashe ka za ka yi tashi shi kai ma sai ka kashe shi to wannan ran ka je ka miƙa shi a tafi jihadi a kashe ka don ka samu me don ka samu lada agun Allah ka samu aljanna ina fata mun fahimci abun ashe mutumin da zai ɗauki ransa gaba ɗaya ce kai ba na son wannan ran a je a ƙare shi dukiya ta ya ɗauka duka ya bayar ku duba ku ga da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke ana cewa an zo neman taimako kaga mutum ya ɗauki duk abin da ya mallaka ya miƙa me yasa wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yake tuna mana wannan abun an mun shafa daro wannan hadisin cewa ah, babu wani daga cikin ku sai face Allah madaukaki zai magana da shi da shi ba kowa tsakanin su ba mai tarjama ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi sai sai me fattakun nara walau bi shiƙi tamra ashe shiƙi tamra kenan ya kai ya raba mutum da wutar jahannama don haka kyakkyawan niyya ake so ma'ana mutum zai zo ran tashin alƙiyama Allah zai magana da shi sannan ya duba damansa ba komai sai aikinsa mai kyau hagunsa ba komai sai aikinsa marar kyau sannan gabansa ba komai sai wutar jahannama ga tana tana ruruwa shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ku ji tsoron wuta ma'ana ku kiyaye kanku daga shiga wuta koda da tsagin dabino ne ka tsaga dabino gida biyu ka ba wa mutum ya ci ya ji daɗi ya yi ma addu'ar alheri wannan sai ya iya sababa maka sababin rashin shiga wuta idan mutum ya san wannan dan me zai bar dukiya ba yana rowa da ita shi yasa musulunci ba addinin da ya kai shi daɗi wajen haɗin kai da kuma taimakon juna Allah ƙara tabbatar da mu akan yin abin da ke shine daidai sai ce fala tas'al ba'da hadha an ma yahsulu lahum min al-karimi dan haka bayan wannan ma karka tambayi abin da zai faru gare su daga mai karimci ma'ana abin da za su samu daga Allah al-karimi mai karimcin nan ya wuce aizancen sa shine ma'ana fala tas'al karka tambaya ma akai wa ma yanaluhum min alfawzi wat takrimi da kuma abin da zai same su na daga wato cin nasara da kuma karramawa wannan maganar an ce akwai nuskar da babu ita a wasu rubuce rubuce na ku duk babu ko to to ni nawa akwai karin da yawa kuma eh nan ya ce min awwali al-aya ila huna saqitun min nuskati ba wa qad qama an-najjar bi tafsiri al-ayati min indi nafsihi unzur tab'atin najjar cewa akwai wani wanda yi aikin buga wannan shine ya kara waɗannan wannan tafsirin ba daga bakin malam sa'adi bane to la'alla takun ita ce yawwa daga ibn kathir da dauko ko to wannan kage yana cikin tasarrufin masu kokarin neman lada kuma sai su cusa mutum magana da ba ta asa ba to Allah ya kyauta tuna ga shikenan sai mu tsaya nan ko in Allah maɗuki ya kai mu gobe sai mu tashi ya iya halladina amanu dukulu fi silmi kafa Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ya ba mu nasara cikin abubuwan da muka sa a gaba Allah subhanahu ta'ala ya karbi ayyukan mu a wannan wata mai albarka duk abin da muka sa a gaban mu na alheri Allah ya tabbatar da shi Allah subhanahu ta'ala ya yaye mana tashin hankali da damuwa a wannan ƙasa ta mu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana alhamdulillahi rabbil alamin نعم طيب. وهذا شيء طيب أنا أسأل تعالى